الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata 29 ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba a manta ba mun tsaya a darasi na nawa mun tsaya a darasi na ɗari da arba'in da tara za mu tashi darasi na ɗari da hamsin daidai a wannan littafi mai albarka al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan inda muke cikin kitabul buyu mun tsaya wato hadisi mai lamba ta babi na hudu a cikin kitabul buyu shi za mu tashi babu tarihi talaqqil jalab hadisi mai lamba ta 972 idan ba manta ba wannan babi ne kamar yadda muka faɗa ko kitab mai muhimmancin gaske domin sai na umar saboda muhimmancin sa yakan bi kasuwa kasuwa yayi wa mai shago tambaya menene haƙƙin kasuwanci idan ka kasa zai rufe shago ba abin da za a ci tarar ta ai komai amma sai ka koyo idan aka dawo aka yi ma tambaya aka ji ka amsa sai a buɗe ma shago saboda haka saboda yana ganin bai kamata mutum ya shiga cikin harkar kasuwanci bai san me yake a cikin kasuwancin ba mun ba da wannan misali iyayen mu a baya ba wai zamanin su sai na Umar ba za ka ga inda dattijo ya dawo iyaye da kakanni to da magarba zuwa isha suna tafiya makaranta shi sa za ka kasuwancin ya albarka ya yi tsafta amma mu mafi yawanci yanzu sai mutum ya daɗe a cikin abin sannan zai fara tambayar me hukunci me imani ke me hukuncin abin sai da ya jima a ciki ba yanzu zo yake kai dabarun da zaka halatta man abin da yake to kaga dole za a samu matsala sabanin magabatan mu a baya sannan kuma mun ji wasu abubuwa da suke haramta kasuwanci cewa abubuwan da suke janyowa kasuwanci ya haramta abubuwa ne kamar haka na farko suka ce riba idan riba ta ta shiga cikin wato kowace irin mu'amala ta kasuwanci fiye da siyarwa tana haramta shi mutlaqan riban na ribal qard ce ko ribal fadl ko ribal nasi duk wacce ta shiga tana rusa kasuwanci sannan na biyu mun ji cewa akwai algarar idan garar ya shigo cikin kasuwanci yana rusa shi yana sa ya zama ya haramta rashin tabbas mutum ya ce ina da shinkafa gero buhu ɗaya a gida kasiya kaga wannan ai yawa ai kaga ga jahala ga garar zai iya yiwa na farko ka jahilci quantity din abun da kensa sannan zai iya yiwa kuma yana da shi yanzu da ya je sana an ɗauke ba tabbacin ya koma zai ganci saboda kaga na uku aljahala algarar aljahala sannan na hudu shine azzaman lokaci lokacin da mutum yake ake kiran sallah na biyu idan mutum yayi kasuwanci a wannan lokacin ya aikata haramci ya ayyuha allazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' sannan na biyar shine wanda suke kawo azzarar da annabi yace la zarara wala zirar babu cuta ba cutarwa ba a so ka cutar gaba ɗaya tsarin kasuwancin da ga da za mu ta biyawa wayannan abubuwan ake korewa eh ba a so a cuce ka kuma ba a so ka cuta sannan wanda ban tsara ba shine sai mun zo kansa akwai azzat wataƙila a can gaba za mu tar da shi zat zati ne kamar misali da annabi hana sai da kare zati ko hulwanul kahir da aka yi magana za mu zo kansa insha Allah mala yace babu tahrimu talaqqil jalab sai gaba har yau babun da yake magana akan taran karauka al-rukuban din nan sune aljalab tare zuka tare na kama na kama annabi ya hana shine wanda muka yi tatin da ya wuce ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu anhu qala an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda sai kala yace manistara shatan duk wanda yace akuya muhaffalatan wanda hansar ta take a cike eh shine ay allati la yahlibuha sahibuha ayyaman wato ita ce wanda mai ita tsan nonon ta tsawon kwanaki ita ce magana ita ce muhaffalatan wanda hansar ta cika da nono sai annabi ya ce falyarudda ma'aha sa'an da ya tafi nonon ya ga akwai ruwa da ta nuna tsawon kwana uku kun ga ba ma ta tsade ba kenan saboda ta tsade ba za ta nuna ya take ba hmm to in in mutum yana da hikimar ta fade ma ce tsatsa to wani in ya san ma ta shi da ake ba wani shi kawai ta tsada ne ji ba amfani zai da nuna na wani dan lokaci to kun ji ta tsada shi da ake ake ta tsada da safe a ta tsada da yamma to amma dai hadisin dai hadisin kawai abin da ya nuna in aka wuce kwana uku to ko me ka gani kai ka jiyo to amma zai iya yiwa kana yin tatsa ɗaya kuma mutum ya gane cewa wannan fa tana da matsala wanda yake harkar ta ce zai gane to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya mayar da ita amma da kwano guda na kwano da kawai kaga anan an ba mu sauki sai aka ce fal yarud da ma'aha sa'an ya mai da ita zai mai zai mai da ita da kwano daya amma wata ruwa sai ta ce na dabino wanda mun yi magana a wancan karancewa kaga ka dauki dabino yanzu ai za ga kudin sa da yawa yawa to shi wanda zai hukunci kama alƙalin shi zai kalli yanayi zai ce a nemo dutar koko ta gero ko abin da ya kama da wannan wanda ba za a wahal da kai ba ita za a sa ka nemo wani sa'in ma sai a ce a kamar mar da ciyawa ka so kaza duk za a iya to sai ce wani annabi sallallahu alaihi wasallam an tulaqqal an tulaqqal buyur annabi alaihi salatu wasalam ya hana a je a tare yan kasuwa mun ce wannan tulaka duk hatalin abilin da wato fili ma bin sa ya kare da ya fara da ta'un to wajen fili mudari in ya halatta a tabbatar da ta'un biyu ko kuma daya an gane ko tulaka in zaka wai da shi mudari zai zama tu talaka ko ta talaka kamar da yake tanazzalu sai a ce ta tanazzalu tanazzalu almalaikatu wa ruhu fiha innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika kaga duk wannan tawun din guda biyu ana iya tabbatar da ita a fili mudari ko abu guda daya to shine yake cewa annabi ya hana wannan mun faɗi illa satin da ya wuce domin wannan zai haifar da tsada da yawa shi da ya zo wataƙila daga garin ya zo da kyakkyawar zuciya zo yake yana zuwa ya jere juya yanzu ka kai masa barbarar tunani cewa ai za a samu kuɗi ko da zai daɗe da yawa da ƴan kasuwar mu ba sa so da sun zo su daɗe wani ya fito yana zuwa ya jere juya to amma yanzu da a koya musu wannan wani sai ya zo sai yamma ta yi akwai wanda aka gaya wani ba fulatani ya kawo sansa an taya jaka kaza jakar da aka taya misali a ce dubu ɗari hudu da hamsin ya ƙi wayannan sarun ɗin dillalan suka sa shi a gaba ana ta ziga shi sai da ya zo wajen magariba yana neman dubu ɗari uku kuma rasa ne siya wanda ƴan kasuwanmu na ƙauye na da ba sa haka ko me za ka ce in suka zo abin da suke so kawai za su siyar su juya so yake da ya siyar ya juya ya je wani abu to kaga su ma yanzu an an musu barbarar tunani to wannan shine malai yace babu tahrimu bai'il hadir lil badi babu da yake magana akan haramcin dan gari ko dan birni duk zaka iya fasara sawa'an lil akifu fihi wal badi saboda haka dan gari ko dan birni annabi ya hana ya siyar wa dan kauye kayansa kamar ke sai da abunsa saukin da ya zo da shi yayi yawa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان النبي عليه الصلاه والسلام yace kada ku tare karauka kada ku yi na kama na kama in ɗan ƙauye sun to za su je da kayan su kada ku yi wala yabi hadirul libadin kada dan mazaunin gari ko dan birni yace zai siya wa dan ƙauye kayan sa ka bar shi da kayan sa qala rawi bi ruwaya yace fa qultu li ibn abbas da ruwa ya ce sai na tambayi Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda ma qauluhu la yadi hadirul libad bi annabi yake nufi da cewa kada dan gari ya ciye wa dan dan kauye dan bulli ya ciye wa dan kauye me yake nufi da wannan kala sai annabi alaihi salatu wasalam Abdullahi da Abbas yace la yakunu lahu simsara kada ya zama majid dillali ya kyale je harkarsa da kansa ba a zo ya zama buroka a baki ya siyar da kansa shine sinkar lillahi kenan an anas bin malik radiyallahu anhu anhu qala nuhina an an yabi'a hazirul libai anas dan malik yace an hale mu kaga aka ce an hale mu waye hana su annabi alaihi salatu wassalam eh idan sahabi ya faɗi irin wannan kalmar to yana nufin annabi ne ya hana an hana mu an yabi'a hazirul libai dan birni ya siyo wa dan kauye kayansa a bai ke siyar da kansa babu budilan bai'il mabi'i qabla al-qabd wane mutum babu da yake magana akan rushewar sai da abin da aka siya kafin a karba ga wani hukunci kuma ka sai abu a hannun mutum kafin ya zo hannunka sai wani ya zo shi ma ka siyar ma annabi ya hana kamar yadda yawanci dillalai suke yi inda illa take misali kun ga irin wannan yanzu bari ba ku wani misali idan yanzu ka ciyar min da abu tun bai zo hannuna ba sai ba bawa ya zo yana so mota ce tirela ta sukari ko fulawa ni ka ciyar min sai ba bawa ya zo yana so ni kuma na ƙara ma kuɗi na ciyar a nan za ka kalli illar yanzu idan ta yi gobara waye ne a ƙara kaji ya ce ba a'a kwata kwata san to kuma annabi ya ce al-qaraj bi zaman duk wanda ya zai dauri ba abu ka'ida sai ya yarda da faduwarsa kaga dai ba zai yarda ba domin kaya ba je hannunsa ba to shi sa duk abin da annabi kuka ga ya hana ko wallahi akwai hikima akwai hikimomi masu jiya na taɓa ba ku wannan misalin ka je siyan kaya a kantin mutum kana ta neman wata shadda ka rasa sai a shagon ta ji kadai a sai an ko za a yi shi ba wani ya zo yana nema saboda haka kawai sai nawa naira dubu ashirin ka ce ka siya sai wani ya shigo yana zuwa ya ce shi ya siya dubu talatin idan an ba da wannan kuɗin nawa ne ni da na siya ne ina tsaye bai kaya ne ɗauko ko kuwa na wannan ne da ya bada a na mai shagon ne wannan na biyun da ya zo ko ni na farko ni na farko ni na farko kaya na ne ko to da ya tashi kawo kayan yana cikin janyowa sai ta yaji sai na janyowa sai kawai janta ta yaji na ya karba to abin da ake magana a nan misali kaga yanzu kai tsaye kun gamsu cewa wannan nabiyin da ya zo wannan nabiyin da ya zo idan ya tashi siyan kaya yanzu sai dai siya a hannuna haka ne yawwa sai dai siya a hannuna amma ni ma ina da sharadi idan an na gamsu cewa yayin da aka tashi da kota ta yaki ba dawo bace wancan ne a tsara to ne mai ta mai dago sai dai idan na idan aka yi asara daga dauko wannan zuwa kawo mun ni ne mai matsala to shine zan karbi riba to shi sa annabi alaihi salatu wasalam yace kada ka sai da abin da bai zo hannunka ba kaga yanzu ai ga rigima ta kullu kun fahimta amma da a hannuna mutumin nan ya shigo ya ga kaddafa wanda mai shago ba ruwansa wannan rigimar ma ba za a tsaya tunanin tawaye ba ko ba haka bane yawa eh irin wayannan duk annabi yake magana a kai irin su ne saboda illa idan aka zo kaga garar ya shiga da jahala ita ce yanzu dai wannan misalin ai kun fahimce shi ko yawwa to saboda haka wannan shine ka yi ta annabi ya rusa duk abin da bai zo hannunka ba to kada ka tsere zai iya yiwa wannan jaddar da mai shagon nan zai dauko a zuwan yadi biyar ne ni kuma da ya tashi ya miko sai na ganta yadi shi ma ya manta yadi hudu da rabi ni ga annabi yace karkace da abin da bai zo hannunka ba to bari ku ji annabi na abbas radiyallahu anhu ma qala an ka zo daga abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda yace amal ladinu hiya anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ta'amu an yuba'a abinda annabi alaihi salatu wassalam ya hana ko na annabi sallallahu alaihi wa sallam abin na hanu annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da annabi ya hana cewa kada ka sai shi bai zuwa ninka ba huwa da'am abinci ne fa huwa da'am an yuba a tari kubaba cewa a wato a kai da abinci har sai an karba a hannu qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace wala ahsibu kullu shay'in illa mithluhu yace sai dai ba na tsammani kowanne abu ba iya abinci ba ma kowanne abu ma in mutum zai siya kwatan kwatin irin wannan hanin da annabi ya akan abinci yace shi ma kowanne abu hanin ya tabe kada ka sai da abin da bai zuwa hannunka ba ga wani hadisi ma da yake daban da zai karfafa wannan da annabi yace wala tadi amalaita indaka kada ka sai da abin da baka da shi mutum ya zo ka siyar mata kaya idan ka je yanzu kuma an tsara wa kayan kuɗi ka karɓi kuɗin ba guda goma ya kawo kuɗin naira biyar biyar da ka je yanzu sai ka je ka tarar yadda kaya suke taki din nan an tsara naira bakwai bakwai yake siyarwa wata to saboda haka ka ga za ka dawo ka ce mar ai kayan nan kaza kaza kaza kai ta hau to ita ba a san irin wannan ka bari kai abin da yake a fili zai iya yiwa ma kayanka suna so amma a samu matsalar beraye ko me faru saboda haka wayan abubuwan su shari'a take kora ko da yake saboda haka yi za suke fassara cewa wato hata yi kubazan din nan cewa a ta yi taufiya a sai an auna ko da kayan ya zo to a auna kwano nawa ne kwano goma ne to a auna wanda ya zo zai kuma siya na biyu kai sai ai kwano a auna baya ba ta da kaɗan zai iya yiwa ko wasu awaki sun zo sun ɗanci ko abin da ya kama da wannan duk ba a so a fitar da kowane ɓangare to kaga hadisin yana nuni abu sani wato sai da abincin da ba a karɓe shi a hannu ba sannan kuma yana hani dangane da abin da yake wato kayan abincin zire a ƙasa kawai ba a auna ba ku an auna kwano nawa ne ina tsammanin kwano goma ne ai ina tsammanin a auna shi ne daidai sannan kuma ya halatta in ka karɓa kai ne kayan kajiyar domin annabi cewa hatta yi kubaza kaga idan aka yi ba mafhumul mukhalafa idan aka yi mantuk din yana nufin kai tsaye idan ba auna ba za ka siyar amma an auna fa za ka iya siyarwa ko idan ya zo hannunka fa za ka siyar sannan hadisin kai tsaye yana nuna duk wani kasuwanci da za a yi da zai iya haifar da gaba da duk wanda ya je gurin wani aka da hancinsa za ga duk ran da ya tuno wani hatsi nuwa yake Allah ya tsine masa aiki ta ta yi ko ba ka ba to ba a so kaga daga nan gaba ta kullu أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى طعاما دون ليسي أبنتي فلا يبيعه تكن يشير وني كن البيع أي da al'iktira'u da albai'u kalmomi ne ɗaliban ilimi in suka bayyane su duk suna nufin kowanne ba siye da siyarwa ake nufi ba to albai'u yana nufin siye kuma yana nufin siyarwa sai dai kawai suka haɗu sai ka ware kun fahimta albai'u zai iya zuwa wato kafiya kuma zai iya zuwa kafiyar al-istira'u ma haka sai dai wasu sun fi bibita cewa al-istira shine wanda ka kawo kanka fiye kenan albai'u kuma siyarwa amma duk suna daukan kowanne fiye da siyarwa kowace kalma tana dauka tana daukan kiciyarta kawai tantance za ka kalla sau da yawa idan zuwa sai a zubin larabci sai baka ba nan ne ake nufi na eh wani yana eh a kai ka ba tambaya tunda ni karatun da nake yi kenan misali kai ya kamata in tambaya cewa waye tunda kai kana so kai magana akan halaccin cewa haka to idan kace ya halatta sai in cewa to waye zai dau asara abin da muke magana yanzu kenan kai tsaye annabi ya hana ne saboda wannan rikicin ka gani saboda haka ai kai kamata in tambaya tunda kai kana ganin ana yi mu kuma muna da magana akan wayannan kasuwancin da yawa da ake yin su yanzu akwai waɗanda suna da matsaloli to saboda haka duk wanda aka faɗa kaga ya hau kan wannan formula ba ma sai ka ba mu misali da shi ba kawai ya hau shikenan domin mafi yawancin kasuwancin ne yanzu musamman ne yanzu na zamani sai an auna shi ta ne wata shimfiɗa a farko cewa magabata su suna fara yin tambaya ne kafin su amma mu yanzu sai mun shiga sai mu nema wa abun mafita na yi wannan shimfiɗa a farko in wannan za a yi kuma yanzu za ka ga musamman matasan nan za su ta baka misalin wani business ɗin ma da baka taɓa jin sa ba sai mu zauna a ta bada misali cewa wani ce to kaza ba sai a ce to a auna da gomulan sai a sai ka ga har lokaci ya gare a haka to wannan shine sai ce Abdullahi dan Umar yace kanu yabda'una da'ama fi a'la suq Abdullahi dan Umar yace sun kasance suna siyo abinci a can kan cikin kasuwa kololuwar kasuwa fa yabi'una hu fi makani in suka siya a can cikin kasuwa sai su siyar a gurin a gurin fa na hawo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yabi'uhu fi makani annabi yace kada ku ƙara siyan abu ku sai da shi a gurin ka gani kar ku ƙara siyan abu ku sai da shi a gurin a tayan kuluhu sai kun ɗauke shi da gurin domin ɗauke shi yake nuna ne mallakin ka ne sannan ya ɗauke shi kawai zai nuna wanda ka siya cewa yanzu fa ba naka bane amma kai yana gurin wanda suka san cewa wancan aka kawo na farkon ma aka zo ana rigima za su ce na sani domin ba wata alama da ta nuna ba naka bane tunda bai bar gurin ba kaya na aka kawo kuma anan ake ajiye mu duk wanda ya zo gani a makota na san kaya na ne anan ka bani kuɗi ba wanda ya gani ka zo za ka ɗauka na ce baka ban kuɗi ba kaya na ne ka ce na siyar ma a ce ne je da ka sai dai ku je kotun musulunci a rantsuwa to kaga duk gudun wannan amma kana gurin duk ga shaidu a gaban ka in ɗauka a sukuti rizon ai mai tuba ma cewa in mutum ya zo a gaban ka yanzu a gaban ka ya rika cinikin gidanka kai shiru to gida ya ce wallahi in dai kai shiru haka mai tuba ta losa mai kana zaune kai shiru ya ji yadda gida gida ya zama nasa to shi sa ta kai tsaye irin wayannan abubuwan da zarar ka ji ya to dauke za mu zo ku ji Abdullahi dan Umar a tiyar ya yake yi to je yake um annabi ya hana su kada mutum ya ƙara siyan kaya ya bashi a gurin ya sai da shi a gurin kana kuma kaga daidai wanda baya daukuwa ne kamar gida za ka dauke gida ne ko fili ai ba zai dauko ba amma ko mota aka siyar ma hau a baka kamar gurin ka tafi gida alal akalli ka je ka ce wannan motar siya kai to daga ranka fadar da ita kai kuma babu thubuti khiyar al-majlis lil-mutabayi'in babu da yake magana akan tabbatuwar khiyar wato majlis zabi na guri in kuka yi ciniki da mutum ko biyu kana da zabi amma a gurin lil-mutabayi'in kun ji ko da mai siye da mai siyarwa a kalmar ta hauki da mai siye da mai siyarwa to suna da zabi ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala annabi alaihi salatu wasallam yace almutabayi'ani mai siye da mai siyarwa kullu wahidin minhuma bil khiyar ko ne daga cikin yana da zaki ala sahibihi akan dan uwansa malam ya tafarraqa mutakar ba su rabu ba in dai ba a rabu ba ana tare to suna da zabi illa bai al khiyar amma banda kasuwanci na zabi me yake nufi da wannan bai'ul khiyar shine wato yayin da za a siya din ya ce to na siya amma ban na je na gabata rike taji zan dama da ita to shine bai da siya to shi sa siyar ba gida uku khiyarul majlis khiyarul shar'i khiyarul gabni haka khiyarul majlis shine kuna gurin yanzu da aka siya muna tare da ni gaba bawa har aka gama karatu sai duk da za a gama karatu na kai dubu goma bai biyar mun ba mu je ko ina ba gani gashi dubu goma ya biyar mun kuma dubu goma nan kai ba da yake sauran tukon ma gaskiya ba ba na fasa dole ba ni kuɗi na tunda gani gashi ma lagai ta fara ka amma da daga ana gamawa muna gama cinikin duk da guri ɗaya za mu zauna karatu sai ya fice ya je alwala ya dawo to ciniki ya shiga ko ba alwala ya ba kawai fitar da ya je dawo to ya gama da ni Abdullahi dan Umar ji ta idan ya siyar ma da abu ko ka siyar ma sai ya fita ya zago ya dawo siyar haka yake kana siyar ma sai ya je ya dawo ya tsaya Abdullahi dan Umar haka yayi wa Sayyidina Usman ibn Affan ya Sayyidina Usman ka san a ce da da uba irin wayo na yaya Sayyidina Usman yana da gona kasuwa mai kyau a Khaibar kuma ga kai bar cikin Madina take bai bi tafiyar kilomita ɗan kaɗan ne sannan shi kuma yana da gona fili a wadin kura kusa da gurbin adawan nan dab da su inda aka halakar da kaga guri ne ma da ai zaka yi tuwa bai da daraja kawai mutum ne yana da ji'a cikin dajin falgore da kuma mai ji'a nan nasarawa GRA ko a dajin sandisa can kana da fili a can wani ma ba kyauta zai bayar ba ya ce wa to saboda haka kawai sai ya ce sai na Umar an sai na Usman yana so ya siya shi kuma zai ce sai na Usman ya siya sai shi kuma ya ce na ga nasa da tsada aka siya yar ana yin wannan sai ya fice ya da ya rinka dariya ya yace haba na gama da shi ai yace ciniki ya riga ya fada to sai na Usman shi kuma da ya dauke shi dani ko ba filin ma za a iya baka kudin amma dai yana so ya nuna ma yadda ka'idar hadisin take in dai kar ga ka baro gurin to shi ke albayya an bil khiyari malam ya tafara ana rabuwa to ciniki ya fada kaga wato wannan bai'ul khiyar kenan khiyarul majlis kai zabi na gurin zama sai khiyarul shar'i sai wa na ciya amma idan na je na ga kaza zan dawo mai flat ka ya cewa in naje na sa ruwa baya rike zafi zan dawo ne eh na yarda sai ka dawo ne takalmin yara ka siya musamman maza ba mu iya siya ba mata sun fi iya siyowa da ka je idan naje bai daidai ba malam zan dawo ne eh na yarda me ake nufi a al'adance in an je an gwada bai ba ba ka sa wa yaro tafi unguwa su da ba a'a in dai aka sa ya tafi unguwa su ka dawo wannan san ciniki ya faɗa kware kuwa kware kuwa an an ce daidai ba ana sawa da kafa yana taka hada ya biyu to tire ba zai iya zuwa gwada shi ba eh wata kila zuwa suka yi aka kuje shi kawai wannan ai ya zama gama gari duk ruwan dare ne tire wallahi sai mun mayar a tiniki ya ba an fahimta da kyau ko kun ga khiyaru khiyarul majlis khiyarul sharti sharti shine gaba da sharti idan ba ta rike caji zan dama da abaka ina yi tsawon kwana nawa waranti na sati biyu shi ke nan kun fahimta da kyau ko sati biyu nan idan ta cika tif sai bayan kwana ɗaya ka dawo ciniki ya fada in dai aka baka sharadi kuka yi da sharadi to kana haura sharadin ko da take ne wallahi ciniki ya fada an kaga ya ban ma hakura yi shine kawai ina ba ta fahimta kun ji na biyu sai khiyarul gabni shi kuma zabi na bugu dukan hanci da kaje kace kaya aka siyar ma naira goma ake dukka da kayan da duk inda za a kai a kawo an buji hancin ka da yawa a ce da shi naira hudu ko biyar kaga dukan hancin ayyayyawa to shi ma akwai zabi a nan kana da zabi za kowa ka ce malam gaskiya kuɗin yayi yawa wannan kuɗin da ka je mun zai iya siyan uku ba ko hudu to akwai kiyarul gabni sai dai shi ma da ka zo ce ya ce ma na wani ma ba dan nan bane dan akwai irin wannan ko ka je siyan abu wancan lokal ne ne bi ma dan iyamurai ne zaka ji kuɗin raba ba sai to na faɗa wajen ne shi ba kuma za ka ga akwai yanayin irin mutanen da akwai mutum akwai wanda da ya zo biyayya daga yanayin biyayya za ka gane cewa wannan mai kwalo-kwalo ne to ya kamata kai ka fara kafa masa rashi kai ya je ya dawo malam ba fa mai arhar eh shi ne wa ga ya ba mai arhar nake zo a ai ga ya ma ne to shi kenan ka kafa masa rashi ai ga ya ma ne saboda akwai waɗanda suke local akwai kaza akwai kaza ka bi shi haka ka gama kafa masa rashi to in ya dawo ka ce a sam an fahimta da kyau ko ki zo da haka wannan su ne ka yara ce na'am na'am to an gaba shi ne sharadin ai shi ne wannan sharadin shi ka ga mai ciyarwa ya riga ya kafa ba sharadin a jiki cewa ba za ka dawo mun da kaya ba bayan ka biya kuɗi ka gamsu ka ne mai sai dai sai dai a canja ba za ka suna canji cewa a mistake kai wajen wannan to wani za ka karba to sai za ka akwai wanda in dai ka da da kaya sai a baka bakwafin sa shi ma an baka amma kuɗi ne ya riga ya ce kaliji na biya abada eh in dai kamar kuɗi ya shiga to kaliji na biya abada sai an fahimta da kyau ko to kun ga wannan in kuka kalli wannan a shara'ance a hankalce dan Allah ba so ake kowa ya zauna salim alim ba ka tuka ji ai su matsalar dura nan ko yan duniya sai suka kwace mu'amalolin mu na addini suka bar mu kawai da addinin wane mutum kaji manya su za ka iya siyan rediyo ba ka za ka ce sautin ta bai ma ba to kaga ai khiyaru sharti ne su suna da wannan sharadin cewa a jiya to saboda sun san ba za a musu kwalo-kwalo ba irin na nan ba ya je kwakule cikin ba ya dama da ita ban ku mu ga yadda za ka yi to wannan shi ne to kun ji yadda yake ko khiyaratin guda uku khiyarul majlisi khiyaru sharti khiyarul gabni in za ka yi kasuwanci ka tsaya akan wannan kaga duk yadda kake da zafi da waye sai ka san wannan ah kace kai ni zafi ne da ni duk zafin kan za ka kaso ki ba amala za ka da mutane sai ka koyi dabi'u da irin mutane iri iri wani zai zo ya ba ciniki na rainin hankali kuma shi ma ya san raina ba hankali ne amma dole ka hakura eh saboda kai kwastomas kake so ya za ka yi wa eh amma kuma ai za ka suna rubuta waranti na waniya hmm? a kamfani kamfani nake faɗa dama in dai yanzu sanin da ne wasu kamfanin nukan wayar in dai sabuwa kake da kuma wato technical problem ne ba kai ka kirkire shi ba mutum ya jefa a ruwa misali har kawai ta ɗauke in kamar na san kamfanin nukan da in ka je za ta karba ko kwabo ba za a karba ba eh in dai wannan aka gaba ta gyaru ba za a canja ma wata ni na taɓa yi a kamfanin wata waya suna yi kwarai kuwa sai dai idan kai kai sakaci ta faɗi ko ta faɗa ruwa wannan kai ka janyo ba ruwan amma idan dai matsalar ta ce ta wayar daga jiki abin da ya taso ba a shekarar nan ba Allah suna yi yawa ka ji an mummuta ba eh injiniya haka haka haka haka ba za su yadda ba ai ana cikin misalan da aka buga kaga a shari'a kudin ka tunda albayya an bil qiyar malamin da fara ka kamata ya baka kudin ka a shari'ance amma su yan mota ba ta asara haka abin da suke yi kenan wannan kaga bai ba ba zalunci ne gaskiya ba daidai bane abu yadda yake a shari'a za a baka kudin ka ka'ida kenan amma kuma ba ta yi dan misalin da wani ya bani kenan kwanaki su suna cikin wanda ba ma ta musamaha kwata kwata ba za su ba ta musamaha in dai kan ga kajiya to ko akwai wanda yace na manta ko anan ya bani labari yace sai da aka cire wa dubu hamsin a ciki ba bai hau mota ba bai komai ba amma sai da wannan dubu hamsin na aka ce a ina ai in kwa ka bari da ba ka bar gurin ai ka shiga uku ma sai dai a biya ka tsilli installmentally za a biya ka tsilli tsilli Allah ya kiyaye to kaga dai shari'a ita yadda take la darara wala dirar na shi ne sharaɗin ai shi ne sharaɗin wai kwaman da ya ce mutum ya je siyan kaya sai mai shago ya ce ni ba ba a siyan kaya na a je a dawo da shi ba shi ne sharaɗin ba ai shi ne sharaɗin ni ba ka so sai ka ka canza shago ba a siyan kaya na a dawo min da shi ka ba da sharaɗi yawwa an fahimta da kyau ko eh na'am alaikum salam haka ƙwarai kuwa ga misalin da na bayar yanzu muna zaune kai da abokinka na kusa da kai yanzu kuka yi ciniki a yadda kuke a zaune har aka tashi ba wanda ya tashi to kafin a tashi za a kira sallah sai shi yake shi fa ya fasa dole ka bashi kuɗin ka domin ba ku rabu ba amma inda ya fita ko amsa waya ya fita yi ya dawo to ciniki ya fada ƙwarai kuwa shine maganar da ake baka ga abin da Abdullahi dan Umar yake ba na ga ma yana tuniki zai ba gurin ya zagayo bishiya ya dawo tuniki ya fada wannan shine to kaga wannan hadisin kai tsaye mun ji shar'antuwar sharadi sharadin kuma koya in dai ka sawa kanka yayi na'am ai sharadi za ku yi dama wato illa an takuna tijaratan an tarazi an tarazi ko la ta'kulu amwalakum bainakum bil bahtili illa an takuna tijaratan an tarazi haka Allah yake saboda haka yanzu kaya na ta ne ba kuma yadda zai dashi ya rage ina ka in ya dawo da shi mutuwa akai ka tausaya ba in kuma kai ba za ka tausaya masa ba a'a dawo da shi kawai yayi sai ka ce to yanzu zan siyar ba kuma za ka bani ladan siyarwa yace ya yadda kwadi in bani yanzu kayan sa ne ba naka ba kuma kai yanzu aiki za ka yi man na siyarwa ya rage ina ka saboda haka tausayin sa za ka ji ko ko aikin ka za ka yi bani in bani babu yin iskali a ciki wallahu alam to wannan shine to kaga an sharɗanta ne wato zabi da rashin shigo da yaudara cikin kasuwanci dan ana so albarka ta faɗo tsakanin kasuwancin duka biyun tsakanin mai siye da mai siyarwa sannan ana iya ba da jarabi kwana ɗaya ko biyu ko abin da ya kama da haka عن ابن عمر رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع رجلان عبد الله بن عمر yace idan mutum biyu suka yi siyayya fa kullu wahidin minhuma bil khiyar kowanne ɗaya daga cikin su yana da zaɓi malam ya tafara ka mutu karbar su rabu ba wa kana jami'an suna tare a guri ɗaya kaji magana ko suna nan guri ɗaya tare aw yuqayyiru ahaduhum al-akhar ko kuma ɗaya ba ɗaya zaɓi cewa in naga kaza za a yi kaza ko da bai bar gurin ba to sharadi ya hau fa tabaya ala zalik suka yi cinikin su akan haka fa kad wajaba al-bay'u to kasuwanci ya fada wa in tafaraka ba'da an yatabaya in sun rabu ko bayan an yi cinikin fiye da siyarwar walam yatruk wahidun minhum al-bay'a an gane ko ɗaya daga cikin su bai janye daga kasuwancin ba fa kad wajaba al-bay'u shi ma kasuwanci ya fada kun san amma Imam Malik da Abu Hanifa su kuma suna ganin ba fiye da wato khiyarul majlis ba kuma Imam Malik ya kawo ruwayar ya yi rawaitu daga Nabi daga Abdullahi dan Umar a cikin wannan hadisin ya kawo hadisin shi yana ganin saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu adi'u Allah wa adi'u rasula wa la tubtilu kar ku bata ayyukanku da wannan ayi na kafa ka'idodi da yawa kasuwanci mu'amala ce karka lala kamar yadda ya kafa sharadi a sallah an ka taho sallah ko kuma kai ka shigo kana nafila aka zo a tada jami'i karka rushe nafila sai ka ƙara domin kar ku rushe ayyukan ballantana wanda ya zo ya samu jami'i ya samu liman ba wai saboda sai ya yi zamu kawai ana sallama sai ce assalamu alaikum jama'a ku dogi jami'i ka jaho ka ko ba ai ai ya fi kowa ta barawa irin wannan ai ko zaman ta yi ka samu ya fi duk wanda za ku zo su zo su a baya ya fi shine hadisi a wani aradal akhirata wa ta'alaha ta'ayaha wa huwa mu'min fa ulaika kana ta'ayum ladan shi da annabi alaihi salatu wasallam ya ce in ka to sallah ka to a hankali wanda ya to annabi ne bai ce ka to a hankali wanda ya ce ko da gudu ya ce wole biye kai ko da ka zo ko zuwa kai an gidar to za a baka lada domin annabi ne ya ce ka to a hankali wane mutum in dai ka tuno cewa annabi ne ya ce to a hankali ka in gudu wallahi ko kana zuwa kai sallama sai an baka lada amma za ga wani shi ɗan ne ba za ka ɗauka bin Allah ne shi ɗan ne yake jin kuɗi ka ɗauka tsaba bin Allah ne wallahi shi ɗan ne yake han kaɗo shi yana tsara a talabijin ɗin har da masu gyaran murya wani ban ya zauna eh to dai da kawai sai za ma mu za su ce mugun liman saboda haka ya kamata a kiyaye an fahimta to imam malik da wanda ya kama dalili yace saboda ai kasuwanci tsakaninka da mutum yace ai wato kulli ne ka kulla in ka kawarwaye shi kuma ka ka ba ta yi alkai Allah ya ce ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud da yawa kuma ɗaliban sa na malikiya suka bi da haka Abdul Malik ibn Habib da ake cewa ibn Habib shi kai ne bai da shi a wannan ra'ayin ba yace gaskiya gaskiya malam Allah ya masa rahama amma ba mu yarda da shi a wannan gurin ba yace saboda ya je rawaito hadisi da kansa kuma ya saba ba kaji manya to shi kuma Muhammad ibn Abdulrahman wanda ake cewa ibn Abi Ibn sai yace yutatabu malik salatata ayyam wa illa qutila yace wannan abin da Imam Malik yayi za a nemi sai ya tuba ya rawaito hadisi ya saba mar in ba haka ba in aka bashi kwana uku to za a za a ba haddi to amma kaga dai yake malamai duk ba su dau magana ba ba an san cewa kawai irin zance ne na akaran abokan karatu mun shi ma yana da muwadda yana da tasa muwadda bai yana ne mace ba bata ta yi gaba daya yau a ne mutum na'am na'am ka ji maganar mu ta farko a gurin yalla bai eh na'am haka haka hmm na'am na'am a to kai ai daga cewa dubu biyar ma an san da dadewa tun zamanin su baban gida kun ji abin da ake maka shi ta annabi ya hana kun gani wanzu misali idan da wannan mota ta to da in ta yi misali ta yi ta yi ta yi aka sace ta ko aka yi hatsari ko kaza wa ta hau to akwai akwai wani akwai wani akwai wani babi da za mu zo nan gaba da sunansa babu salaf as-salaf shi zai ƙara fito da bayani akan irin wannan matsalar taka sai ka karbi kuɗinka shi kenan shi kenan haka ai ai fitina ma idan za a kai irin wannan cinikin to fitina ɗaya ma kenan Allah dan idan ka je yanzu ko tuna kana zaune za ka yi ta ganin rigingimu har da irin waɗannan ai ta ganin su kala kala wani abun su kumurta inda an bi maganar annabi to da ba za a fada cikin sa ba kwata kwata amin ba haka shi ne yin larai ba zai dawo ma da jiwa inda kudin yaro inda ya yi da zai dau asara da riba bibbiyin to shi kenan amma yanzu sai dai fi riba kaga ya zama riba kenan shi sai dai ya zama aluja kawai riba zai ci banda faduwa ai duk kasuwancin da aka zo ai me yasa za ku ga wasu abubuwan ana me yasa aka haramta irin wannan kasuwancin na yan zamani da za a zo da za a ce wai kawai kana zaune ka sa dubu ɗari duk wata za a baka dubu talatin ai da rainin wayo ne ai profit and loss shine kasuwanci ka'ida kenan profit and loss ba wai ana nufin dole sai ka faɗi ba amma zai iya yiwa a faɗi akwai wanda za ga Allah ya sa kamar Abdurrahman bin Auf ko du ko kasa ya daga sai ya siyar akwai wanda Allah ya ne wa haka amma so ake ka yadda a kasuwancin yanzu kamar misali gida alhamdulillah in dai Allah ya ba mutum gidaje ko kuma gonaki yake ba da haya in dai haya yake ai ya san cewa riba ce tabbas tik riba yake da ita ba irin wannan ba ba ki nake magana a kai ba amma ko mutum ya ce yanzu yanzu ya zauna wai wasu kuɗi ake juyawa an ajiye wani kuɗi ba ba a tantance ba cewa duk wata za a ba shi dubu talatin wannan kasuwancin bai halatta ba amma da za a ce fatanta ce duk wata duk abin da aka samu to kowa za a duba adadin kudin sa a bashi fatanta wannan ya halatta shine kasuwanci ran da aka samu fadi kowa ya fadi wannan shine kasuwanci amin ma haka na'am Mm. sai ka gaya mata wane mutum kar su kama shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane mutum kun ji ba yadda ake don Allah to ne to to yanzu yanzu yanzu ya labai to da zai gwada wannan a tunga ko sabon gari ai ba zai gwada wannan ba kaga saboda ya riga ya sharadi cewa kwana biyu kuma yana tafiya ya tsaya sharadi suka yi albayi ani da suka yar malam ya tafaraka malam ya tafaraka to daga cikin tawilin da imam malik yayi sai tawili akan cewa kai ake nufi an gane ku kai saboda haka amma dai wannan ko shakka babu kamar yadda na gaya muku malamai ba su sallama masa ba a wannan matsalar an fahimta da ku imam malik a gurinsa bai da khiyarul majlis ba amma ibn habib abdul malik ibn habib bai goya masa baya ba kuma babban jigo ne a malikiya kuma zancen da yafi inganci kamar da malamai suka kawo shine akwai waɗannan zaɓuɓɓukan Allah ya musu rahama gaba ɗaya wallahi musta'an me kake so kace mun gama lokaci yayi haka wata irin nutsuwa ai ba za ka taɓa samun nutsuwa a nan to ai wannan shi yake nuna ba ba kasuwancin bai halatta ba shi kadai shi wannan shi yake nuna ko a wannan unguwar wani ba wani kamfani ya taɓa budewa ba irin wannan mata suke ta zuba kuɗin yanzu ina suke sun gudu shine ya jira ni din malam malam Idris shine saboda haka bai halatta ba wata wata kaga akwai garar ai ko babu garar wallahi karka zo ma ka san ni wani abu da nake ni fa yanzu ko service providers ne suke ba da wani abu ka turo mun cewa wai za a samu gigabyte kaza ko za a samu kuɗi sai in tura ma in ce wai ga ma kuɗi nake so ba ruwa na da shi saboda kan ma maganin barkar a fara na'am eh ka zaura da malai gidi haka haka haka eh babu to sai ka zauna lafiya wallahi tallahi kaga kun ga wayannan mutanen ko bambancin su da bokaye kawai su wayancin sun koma guri ɗaya sun zauna a matsayin bokaye ai boka ne zaka ga mutum ya je gurin sai yana ma complain na kuɗi kuma kuma in zaka tashi sai ka ba shi kuɗi ko ba haka bane complain kake na kuɗi matsalolin kasuwarka miliyoyin ka sun mula sun yi kaza sun yi kaza kuma in zaka miƙe sai ka dubu hamsin kuma ka baki haba da Allah to yayi addu'a ji ya samu wannan miliyoyin da zaka zaka samu mana haba da Allah to irin wannan duk ɗaya ne wallahi sun fito da hanyoyi ne na zamani yanzu wani ya ce wai an waddu wannan jiramitin cewa an kasa mutum kaza kai ma kaza kamar yadda bamu su je faɗa babu wanda zai zo ya fito ma da wani harka a yanzu irin wannan bai da wani janabit a ƙasa wallahi babu kawai an gane cewa mutane yanzu ci ma zaune ne ba sa son wahala shi za wani ya sa wani abu a social media jiya wanda ni ma na sha gani irin wannan wata yarinya ya ce ayoba ne ya ce ayi ba gurin ta ɗari biyu sai ce ta nawa kika jiya yau din nan ta ce ta dubu takwas da jarin nawa ta ce dubu hudu ta ɗari biyu sai yake nunawa yan fai da kuma yan bokon da suka tsaya a graduate ya ce to kun ga yadda ake samun aiki yanzu ka lissafa in dubu hudun nan sau sau talatin dubu nawa kenan dubu ɗari da ashirin ka gaya mun wata gwamnatin jiha ce za ta ɗauke ka yanzu a matsayin graduate ta baka dubu ɗari da ashirin dubu arba'in ne dubu arba'in ne ko talatin da wani abu jirgi za ka fara to amma shi wannan graduate ba zai sayar da ayaba ba ba zai siyar ba wallahi ya fi karfin ta yi to shi ne matsalar mu kullum wannan tunanin ya kafa da taburaman ya taɓa ba ni labarin wani bawan Allah da ya taɓa ba wa jarin abin nan magazin magazin ne haka yake kawai irin wannan sai da ya zo ya zama mai zaman kansa wallahi magazin irin wannan da zai zo ya fito da ita za ga ba a yi sai kabilu ko a yanzu a hanyar kaji sai kabilu duk da cewa akwai wato yanzu na ga ana dan samu amma yawancin su bace karatu ba hausawa yawanci za ga yan kauye ne suka zo kima bai san sunan jaridar ba eh kawai zuwa yake ka kalla wanda kake so ita zai jar amma da wahala ka ga wanda yayi karatu yana sai da jarida ba ta yi hmm? wa dendo Oke su su ne? Saboda haka wannan shi ne gaskiya ya kamata mu yi wa kanmu faɗa wallahi. Mu daina ci ma zaune duk wanda zai nemi sana'a ya nema. Jiran gwamnati ta baka aiki yanzu ɓata lokaci ne. Allah kuwa. To ina aikin ma? Babu. Kuma na gaya wasu ɗalibanmu muna tattauna ni sai ba fa gidan da ba hau igiya ba yanzu babu. NYC ba? Kowa ya hau igiya duk inda da matasa an hau an duro. ba gidan da ba a igiya ba yanzu an daina wa mutane kafa ba wani hawa igiya ko ina an hau ba shi bane dai ka shiga cikin taya ka fito ka hau igiya ka sako duk an yi kowanne gida ka bi amma kuma da yawa za ka je ka ga kowa jira yake wai gwamnati ta baki aiki shine matsalolinmu kuna son aure kana son ka sai mota kana so ka sa riga kaza kana kuma ka ki sana'a kowace sana'a ka raina ta wannan gaskiya shine annabi alaihi salatu wasalam ba haka yayi wa sahabban sa bai zaburar da su yayi cewa ya rika fita ma mutum ya dauka tari ya tafi daji ya dau igiya ya kirare ya fi masa alkhairi kuma haka suka rika yi haka suka rika yi amma mu matasan mu kowa yi sa fadin nan yanzu ko Allah inda wato wasu abubuwa za su faru wanda za su hau kace a harkar su suna da yawa Allah eh a bere ai dama ba ba irin jiya ku yawo ba ai ai ba irin jaku ba ai fara military ne da ake zuwa kuke zuwa ku dan a dan yi wa wato matasa dan taji Allah ya zauna abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna da ku Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna da ku Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kuwa gaba Allah ka shiga lamarin kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman kasar mu da matsaloli da tashi hankali Allah ka maganta mana Allah madaukakin sarki ka ba mu shugabanni na gari iyayen mu da kakannin mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan masu rai kuma Allah ka fara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun masu neman aiki da jari da sana'a Allah ka taimake su masu sana'a da suke yi masu karamin karfi Allah ka agaza mu Allahumma aminna fi awtanina wa aslih himmatana wa la tawlina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabi'a ardaka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين akwai littafin adabul mufrad da muke yi a Hausawa gobe gidan su malam da insha Allah jibar alamin za mu za mu sauke littafin kusan shekarar mu bakwai muna yi insha Allah eh insha Allah za a sauke Amin ma